اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تؤذنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فألم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك حتى الشجرة Allah yana ba mu labari lokacin da aka maza Allah mu baya na'am cewa inna inna mubayi ulaka inna ma mubayi ulalla yadu la yabqa aydihim Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin wallahi haqiqa Allah ya ya yarda ga mu'minai Allah ya yarda ga mu'minai ka hakon Allah sallallahu alaihi wasallam isi yubayi kuraka yayin da sai maka mubaya yin hudaybiya a yayin da wani ya taɓa hudaybiya aka shagarar a ƙarƙashin bishiya iya saura aka shagarar bishiyar ta saura ce wannan waɗannan ba wannan ba Allah da Allah yin sai da su wanda sanar mazala mubaya hudaybiya alukun wàlàlà ilé ẹ̀kìn tó dúdú tẹ́yẹ̀yẹ̀ ìdẹ̀tẹ̀lẹ̀ ikú àwọn àkọ́kọ́ mọ́bí yàwó náà bá dáadáa al'imamu sáwọn yake àwọn àkọ́kọ́ náà wakila arba a mẹ́jì wani kawai aka sun dubu da ɗari hudu yake mahuwar ɗari wa shi ne ma mafi inda wakila aka ce kamar da wuya dubu da ɗari biyar ne mafi ɗanɗan da zai faɗa da shi da dubu da ɗari uku ko dubu da ɗari uku ko dubu da ɗari biyar. Sun mafaya a gun manzon Allah shi ya mutu baya ala an yi najirin Quraish Abu Salam za su yaki Qurayshawa wa Allah ya kudu nuna mulki kuma shafi ba za su guje wa mutuwa ba. ma'ana ba za su juya baya a wannan yaki ba duk wanda ya zurfi da hannu a babban Allah ya nufa baya to da sharafi guda biyu a kan zai yi a cikin shawa kuma ba zai gudu a wannan yaki ba Allah ya ce fa alima ma fi qulubin Allah ya san abin da yake cikin zukatan su a kan manzon Allah a lokacin da suke mubaya a nan yana cikin ya wanda suke da suke cikin zukatan su wani wafari da kuma cika wani alkawari da suka dauka na cewa in dai an wuce din na su mamu sai dai a yi yaƙi ko da za a mutu an gama sakira da alaihim sai Allah ya kuma da nutsuwarsa a gare ku suka ji cewa dan zo wannan alkawari sun ɗauke su tsakanin su da Allah kuma babu wani warewa wa asabu Allah ya saka mu fatahan wani rufi na yaki kariban makusanci kuwa farko kaibar shi ne rufe garin kaibar بعد انفرادهم bayan juya wasu na Hudaybiya da sulhul Hudaybiya wato makka shi ne Allah ya buɗe kowace shi na fata na fata Hudaybiya shi kuma fata al-Qariba shi ne wato kaza shi ne zai zo kuma domin yana komawa gida fi bin hijja shi wannan bin hijja da ba shi bin hijja ne kuma da wannan aya a kama sallah sallah ko da kiyaye da Allah ya zo masu ranka na cikin hijja a garin Madina bayan ya mutu da biya. Wa ba'd al-Muharram ya ce wani shashi na farkon kwanakin daga al-Muharram. Kuma tare da ila Khaybara sannan ya fito zuwa yakin Khaybara fi bukiyar al-Muharram su ci sauran kwanakin da suka rage cikin al-Muharram din da za ta sanya shekara ta bakwai bayan hijira. To kuma za ka daga mafata an kariba. Wata mutum da wuce wata ɗaya mata kawo biya da kuma musamman zuwa kai ba. Saboda haka Allah ya ce ya saukar da nutsuwa da mummai kuma ya mutu sakayya a kan wannan alkhairin da aikata na goyon bayan manzon Allah da dacewa a kan lalle kuma goyon bayan da sai dai a yaki kafiran maka. To da yakin da kasance ba mai zurfi wa a samu fasahan kariba. Ya ya mutu sakayya da wani fakaji makusanci shi da wani kai ba. wannan yadda da Allah ya a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bi Allah wa al-mu'minin ay fa'ala bi tikilu razi Allah ya aikata musu irin aikin nan wanda ya yarda da su min al-thawabi shine sakayya na lada wal fatihu mubin da kuma fatahi wanda yake mabayyana wa fi zalika a cikin wannan yarda da Allah ya wa mu'minai تنبيه أعطي إشارة إلى أن الكافر غير راض عنه أقول حكم المخالفة إن أنت يا جد المؤمنين وأنت بأصوبة بين الأسبوعين لا وعدام غير أقول تنبيه إلى إشارة إلى أن الكافرين سوى كافرين غير راض عنهم ألا بين الأسبوع ولهم الكرمان في الدنيا والآخرة abun kunya da taɓewa ya tabbata ga kafirai a nan duniya wal akhira da kuma a ranar lahira wa kan sabu hadin mubaya dalilin wannan mubaya ta bai aku ridwan alama ba kawo muhammadu ko shi ta haka abu ta tarihi da muhammadu ya ta haka ya abuce shi an ahalin ilimi daga ba abuta ilimi da ba shi ba da tarihi ne muhammadu shi ta haka yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karrasha ibnu umayyah al-khuzai ya kirawo da quraish nan karrash ibnu umayyah al-khuzai irin nazar al-hudaybiyya lokacin da ya sauka a yankin hudaybiyya da mazala ya zo a hudaybiyya sai ya kira shi da ba'athahu ila quraish sai ya aika shi zuwa wajen Qurayshawa bi makka a garin Makka wa hamalahu ala jamali sallallahu sallama Allah ya tura shi akan kula kuma li yuballiga ashrafahu min isarwa man jamali yan mutanen Makka zuwa Kudiya annahu sallallahu sallama ja'a muqtamira ya sani ya sanar da cewa manzon Allah fa ya zo Makka ne da niyyar yin umra ولم يجيء محاربا ya zo maka a mayaki ko da ziyar yaki ba da ya shigo suka gane wannan rakumin na manzan Allah ne a akaru jama'a rasulullah sai suka soke wannan rakumin na manzan Allah suka kashe rakumin wa arabu qatala shi ma ka ba shi umayya al-khuzani sai yin shi ma ka kai wa kada shi fa mun la abu al-ahabi sai abashawa da suka zo cikin kasuwa makka wanda su ne wanda suka je madina suka karbi mulki a hannun manzon Allah mutane suka ja shi sai suka hana su su taba shi fa kallo ka fi da wasu kurashawa suka kyale shi fa a tazi rasulullah sai ya dawo da manzon Allah kuma sallama fa akbara ya ba shi labarin abu da ya faru da shi shi ma ka kyarwata sai da mutanen habasha suka sa baki sannan ka kyale shi فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب ثم قال صلى الله عليه وسلم عائشة سيد الله عمر الخطاب ليبعثه إلى مكة دومين أي كاشين هو على المكة فقال سيدنا رب يا رسول الله يا رأيك الله إني أخاف على تبديل قريش ni idan cewa ni a kan ƙorashi ina duk ƙoron ƙorashawa a rawar ji a kaina ولكن في مكة من بني عدي بن أبي أهل كافني أيضا حتى أبي مكة فأولي أن قبيلة من بني عدي ابن كعب إلا وكان ذلك ليس أحد فأولي مسلم بلا في مكة في مكة من بني عدي بن كعب لك يا أن عدي بن كعب يا أبو كعب dan shi bano addini a cikin kabilar kuma sha guda goma sha biyu ta tsoron shawa yawon shi kabilar da ba ta yi yawon kokarin yi gudu da jini wanda duka gudu muna kafirai kun mutu shi ba a ba ka san da ba da yi shi bi ita ba ya da su tun kafin ba a yi goma da Allah to amma umar da kokarin da duk yan masa sun da kabilar da kuma sun yi ba ita to ka sani a garin maka ba wani mutum guda ka da shi yan kabila ka وقد عرفت قريش عداوتي إياها kuma kila kuran shawakun san irin tsananin gafar da nake yi da su jirgin ala ya da kurarawa ta ala ya a gare da nana magana kan kurashin ko ba na kasar ta walakin yan dai a zulluka ala wajulin zai nuna maka wani mutum ruwa a karabu shi da mafi kusanci kwarai shawar minni fiye da ni shi ya kuma da su wani mu'amala da wajen zumunta ta dangi da wudu da ashirati saboda samun dangin da fiye a cikin kwarai yana da yan uwa ko da a samun dangin da za a mafi ne ya ce ba ko kuma wani a fara shi da kuma kuma da a fara daga an rasu da lama usman da ala zai kafin shafar kuma sai kira sai da za su mamu ba a kawo ila abi su biya sai aika su zuwa wajen abu su biya shi ne shugaban mutanen makka bayan an kashe abu jahal wa asharatu quraish da sauran manyan wannan qurayshawa da suka rage yukubiru ya ba su labari annahu lam ya'ti li harbi ya bayyana ya ga ya ko da Allah ba bi don yaki ba wa inna ma ja'a zahiran bi hadha al-bayt sai ya zo da yana mai ziyarar wannan ɗaki na Ka'aba mu'azzima bi hurmatihi ya zo da yana mai kima ma albarkar wannan ɗaki inda Allah ya hada shi da ɗaki a cikin Makka kuma ya zo da kima ma wannan albarkar da zai yi kowa a cikin Ka'aba wa kataba da wuce tabon ba aka ruba abu kuma manzo Allah ya aka rubuta wani takarda wasiƙa ya aika wasiƙar nan tare da dama Usman ya ba shi wannan in ka je ka sanar da su to ba wasiƙa nan kuma zuwa ga ɗan uwanka musulmai rauna shi da ba a mara wurin da shi an yi bishara don kafa shi da bisakka ya yi bishara ga rauna nan musulmi da musulmi da kira ba inda ka musa abin da muna da jari wani ta wani yau gani suna layi da suna ila kan layi hasa da wani kabila suna na a garin makarar da shan wahalar kawo waɗanda suka koyi imanin sun kafa bayyana ba kawo waɗanda suka bayyana kuma ana wahalar da su ya ce ya mutu albishir bin fasi da fasahin da Allah wani alƙawarin kariba wani zarci shi ne ba a samu wata hankali ba da Allah ya gaya masa ya to a gaya masa Allah ya masa alƙawarin fasihi wanda yake makusanci wa annan la sayyudu dinahu ya mutu albishir hakika ubangiji Allah da kazo ne don ja ga wani addini na fa kada ku kuma ku zo kuma ku yi mutana da cikin kalfanin sahabbai wa da jaha ila makka ya fuskanci garin makka ya shiga makka ko da quraish sai ya hasala da quraishawa suna shawara a babu naba kadi ta faku ala manihi sallallahu alaihi wa sallam min makka sun riga sun gama shawara sun yi ittifaqi akan za ka haka sallama shiga maka dindin duk abin da za a yi ba za su yi na ba za a yi shigo maka a yau walƙiyahu a ba su siyana walƙiyahu a ba su su ne su ne a ba su dan tsaye da jama'ar ya gudu da kuma zama muhimmi da kala mutaka farko lokacin da shigo maka wa kabla an yi rubuta amma kafin shiga tsakiyar garin maka ba za a alaƙar farki biyu sai ya sauko a kan gurin da shi wancan wa mazahu bai da yadaini ya dora bai na abu ma a gaban da shi yana bayan wancan kuma a zafi kuma ya hukunta shi na ɗan goma sha bayan gurin wa a jihar kuma ya ba shi jiwari inda shi ban makka ne kuma ya ba a kula aka wannan da ƙarin zama ko da kyar ya sha kuma da yi zama kuma dangin kujin kabilar da shi a ba mu saboda haka ya ba shi jiwari hatta ba daga misali ba da kuli da har sai da sai da kuma mu yi tsarka saƙon da na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qara alaihi kitaba ya karanta musu wata takarda dan ma kan da wanda saƙon ko ya faɗi yankunan da Allah ya aka rubuta a gaba ya bi su dai bayan yana karanta musu wahidan wahidan duk wanda ya je ya ce da zai karanta masa saƙon manzan Allah fasamman suka kurmuce ala annahu la yakunu hada al-amr huwa wa yakunu da wani shekara na'am wa qalu da kuma da suka ce da Allah in shi ka da kuma da kai ba ku ji kai in kana so ka zo in ga kana son shi da wani sahaba in ba ka da ba kai ka zo kai amma da Muhammadu kan ba zai shigo mana da ba قال عثمان يذكر ما كنت لأفعله حتى يكون به رسول الله يفهم ومن فقه الأوافي فأسكر ومعنى يقاه الأوافي أو النسي يعني لكم في جبرات الموضع الله كل حاجة موضع الله هو الأوافي يقوم بنقول هي الأوافي لله وبالله وقال كان الوجود هنا قالوا كوكا من الوجود أقبلت أشام تنفذي إلا سيايا سوى عليه أن العثمان لا يفعلون ذكي لك فتح عثمان خلقت إلا البيت يا أبدا مركة إدوات أكل كعبة وتعرفوا به يا سوف يأتوا بدونها ومباين يقولون أنهم ومبانوش قاموا بيه وولكن الوزيرية جيلا تقوائي فأخذنا شوك الأجل لابد في الشيء فرع وقت إلا أقوى بناء الهجرة وألقاه يجدوا وأبقى بمعصية لمنا ذلك عيشوا ما شوك الوزيرية كل الوزيرية من الأول لأكيد يا شمونا كل بالخطوبة فقال صلى الله عليه وسلم والله يقول الخير إن الذي به أكيد الرسول هذا ذكر وإسلام الله يقول وضعي فيه كواهي أخاه وحتى يكون معنا حتى يأتي لا يأتي واحد ينتع لهم لأنه والله يدرك أن أقول يفعل وبشر أثمان المستضعفين إذ أثمان يبشر لولا منه إليه وسلم الصحابة الذين لا يكتبون حيلة فلا يعتدون سبيلا والسعر بسطته قريش إن قريشا كتبوا ذلك إن دعا أوجلت أوجلتم أسوك الوضع أعزم يظن أوجلت إذا نستولى هو أجل دوري من أجل فإذا ما شعبت قولنا kuma ba ba da ɗan uwa ba zai ba kuma abokan da na kasuwa kuma ya ga wani da kasuwa kuma ya ga gudu ba shi وقالت الكورة الآية وسلم في شيء الجياية ترجيتا جيتا ألا رأي يسوع مما ألا تسلم يولم جميع تفرق في البيت ألا أمام طريق كثيرة سوى أمام بحر تكي فقال رسول الله ثم وسلم لا تفرح ولا يجرب مكة حتى ينافق القوم هذا من يحبك لنا إن كنت الله وقضاك مشركة من يحبك wanda an nasa annabi ba za ya kira mutane ɗaya bayan ɗaya inda da bai aka zuwa yin baya waye zai ya zai ya zai ba ba mu da gobe baya na akan masu koyarwa akan sun kashe mana usman fa kalin da ya tsoro ruwa ne sai wannan gubara a kai da Allah ta kasance ta hada shajaba a karkashin bishiyar da manzo Allah ya yi a gaban wa ba'd wa sallama shimalu abin manzo Allah da kowa ya zo bayan mubaya sai ya ɗauko hannu da na abu sai ya kora shi fi ya muni a cikin mutafin hannu da na dama wa ƙara ce haji wannan hannu da wani hannu an kuma da ta bayyana kuma nuna a kan layi ya kiri da yana da shi ba zai mubaya a kan zamu ya kuma shi hannun ka na dama shi ne na dama da ya ce mubaya a kowane sahabi na haku da shi da jami'ai wa Usmanu da shi. Usmanu ya ce wa hada ya shukun wannan yana sanarwa da Allah da biya lalle a kan kan alima a birurin nubuwa ya sani da harshen annabta da Allah ya masa wahayi ya san cewa Allah kuma wa zai rubutan. Usmanu nan ba ba a kashe shi ba. Inda an kashe shi za ka zo duba da musaya ya hatta baya hannu har yin tsayo babu baya a cikin mai albarka. Mutum na cikin ziyarar cikin hadisi, annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kala. Manzo Allah ya faɗa da ba baya Allah ya so da mutane a kan sai maka ku baya. Yace Allahumma ya ubangiji inna ubana fi hada tika wa hada rasulika. Hakika kuma ubanu ya tafi da cikin bukatarka. Ko bukatar manzon saboda ni ne za a yi shi ni kuma ba na yi gaban kai na sai masu mazu da kai ne wa ba yi ke ruwa ne hawa in mu yi lawa a yin noma saboda ka ya tafi cikin bukatar da bukatar noma ba da raba ihidani ne alal arabu a lokacin da manzo Allah ya buga hannu da mazu ala shukra akan daya hannun da dama fa qalu yaduhu hannun da za ku ta kasance ya kuma ma hannun kuma sai ka zama kairan mafi alkhairi min aiki da Allah ya sa a kai da suka koyar da za ka a kanta a hannun manzan Allah. Tun da hannun manzan Allah ne kuma aka da yanzu ya zama zaba kumaru kuma ya yi wasu zaba kumaru baya sai ka zama kairan min aiki da abokai. Sai alkhairi fiye da Allah ya wasu nan na kawo nan. Wannan ba kuma mushrik ko da ya yi baya yayin da labarin ya zo wa musulman maka ba ana nan ciyar da ba ta rubaya a kan za a shigo a yake ba su jin da kurata domin ba za su yi tunkarar wannan adadin wata akwai da yaki ba mu ba a su biyu ba da suka gaggawa aiko su ba suka fasa usmanu wa jama'a da ba shi kai da wasu jama'a ina musulmi da nan musulmi da za a kai da kuwa وقالوا على أن الرسول يقول يوم ومتاع كيف الأخوان من كيف يكون لون على وأخوان وحتى الرسول يقول وحتى الرسول بل يقول وحتى الرسول فالتوصية لذا يمكنه to sun gona zakarin makana da izinin to ba sun shiga zakarin da izinin mazala da sallama akwai yan da kibi a cikin sabon wanda da ya kuma da cikin wani kuma da zakarin da ta gida na ko ma wani zai faru a ba ya ce ka zai na mafi ne. Rubar mutum goma, kowa ya ce su ga masa ba tare da tsoro ba, su ma da su kama wani su ji garkuwa da su. A ƙarshe ne suka ga kan tare da zama Usmanu suka dawo cikin yan uwan sahabbai saboda suna tsoron kar a zo a yake. To shi ne Allah ya ba mu labarin a cikin wannan aya. Da kasa da fiye da wa abu da guru hina, yau yi ba da ta shagara المبارك يقول الله يعرف أو كل يذكرك أو مدرك فيها القول مستقوك على الشكا ولا القول فأنزلت سكينة عليهم ألا توقف الجكوى فأعقوم الله الله وأصابه قبله فأخي فتحا قريبا ورفته مخطا شكا وفضل مخطا هو فضل كبار بعض الأهل من الهديبية ومبادمة ومواهب تكون sauran ganyoyi ka da mai yawa za ku nuna da za ku rike da nuna rubuwa da daga kusan kuɗe ita kalmarar to mun kafa ce ita wata hankali ba na ga wata ɗaya Allah ya yi alkawari za ku same ta to amma a ba ita kaɗai ba ya muku alkawarin ganyoyi masu yawa ka faɗi makasar da za a biyo a shekara ta takwas wa hawazin na hunayi وبلاد كسرى والروم الروم كسرى فارس kenan da kuma rum shi ne sha duka wannan Allah ya rubu alƙawarin girmama waɗannan birane da garuruwa duka za ku same ta fa azal da kuma haji amma za da ya kauta ita wannan ganima ta khaybar ita ce yanzu a gaban ku na wata guda Allah ya kauta muku da rubu da ganima ta ku tawarware wa kaffa aidiyan nasi ankum sannan Allah ya kare hannun Yahudawa su ne annabi an ku gaba da su daga ku fi iyali ku ke iyalan ku da kuka bari a Madina amma a yau zo ku da kuka fito daga garin da zuwa Hudaybiya wa fadi mu Yahudu lokacin da kuka fito Yahudawa fi mu da kuka auka wa iyalan ku ba ku da yayan ku fa azafa Allah bi qulubihim ru'ba Allah ya jefa ru'ba ku kida cikin zukatan kai kada ba mu je mu afka wa matan da ƴaƴansu da zama sun je maka kuma sun ba wa lafiya ta tare da mu ba za mu iya tinkara su ba sai muka ji tsoro Allah ne ya mu tsoro wa kafa aidiyar nan ya kame hannun Yahuda wannan an gaba da sunan da iyalan ku da ƴaƴayen ku wal takuna ayatan lil mu'minina wa wa adabi lana wa lakum Allahu maqadim kathiratan fa'adana lakum ma wa kafa aidiyar nas amru wato Allah ya muku wannan domin ta kasance ita wannan ganima ta kai bara ayatar aya ce da dubu da mu'minai alama ce da mu'minai da mu'minai cikin safarar da Allah ya muku alƙawari wa ya hadiya kuma Allah yana shirye da ku da tabarki duk da kiman madadin ya ga rikita wa kullu alai tabarkin dogaro ko sai da ku tabbatar nan ko karba ko ga wata ƴaƴan da ba ku in dogara da Allah shi ne mai kula muku da iyalin ku da ƴaƴayen to shi ne da sai ka kuwa zama ku madalci ko kai tawakkali gare shi wa tabudu al-amr ilayhi ta'ala da kuma sheka al-amr zuwa ga Allah ta'ala na'am وأخرى لم تقدرها لا تنفعك الله فيها وكان الله على وأخرى لما حتى بنا ثور مظالم كثيرة وأخرى أقول وكذا نيمة كما أغني أخرى أرتفع تلك مظالمة مقدر لأجل قدر مرتدى الغرب يوم مظالم الأمور ana kaddara abubuwan da wani murtala ma'ana zai zama wa magadi wa ƙura lam ta dubu alai ina ba da wani ƙura ne kifa ce dama magadi ma magadi wa kuma mukaddara kaddara shi ake kuma shi ne murtala ma'ana wa magadi wa ƙura akwai wasu ganimomi daban bayan kai bara lam taqdiru ala abayka taqdamu iko al'aliya aw al-madarika kujuhu la kayta wa hiya farisa wa rum idan ce daular farisa da daular rum a wani kujuhu na da daular da duniya idan ka ce farisa ta yi yaki to ba da kowa wani da goma wani in ka kuma ma sun yaki to ba da kowa wani da farisa wani ba wani da ya yi zai jimkaɗi ɗayan waɗannan gurin da guda da yaki يعلمون كلا ذلكهم بكهم في عدم العلم وهم بعد بلدهم المسلم يقول في جبهة الله الله أمر لكم ولو عدم ولو يجب الله كلهم أدونا كي الله بعد ما فأما أن لا يجي لا تكون البشر لا تكون كريمون تقوم بأن فتح المدينة لا فلو كتب فتح قريبا لا خيبرة akwai wasu garuruwoyi ma daban wanda taɓa samun iko wannan rukuma ba ya kaiwa har yana zuwa gare amma kada haka Allah da ilimin Allah ya riga ya kewaye ta alima Allah haka ba kuma lafiya Allah ya san ya ilimin mu da laifi wannan gani mun fara da ruru da sabu ba ta kafa cikin lafin gado wa kana Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya san shi ne kun ko a ka dukkan shi wancan da kadira ta bara Allah ya yi alƙawari al-Imam Kawu ya kawo a talkifin hikayar ya a jami'in ta kaibara ya kawo da siga ta tabihu fadakarwa munakkasu kalwata kaibara takaitaccen tarihi na yakin kaibara an da rasulun yashi sallallahu alaihi wasallam labara da ya gina hudaybiya cewa manzo Allah kira da amince Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ya dawo da rasulun hudaybiya a tsababin madina ya zauna a garin madina مكية بالحجة تنقى بكتة مكالك يزوغ الوطن بالحجة وبعض المحرم وكما نشعر في نقى لكتة وطن المحرم ثم خرج إلى خيبر فمن يفضل وعيات الخيبر في بكية المحرم كتير مرة بعض مكالك أسكير المحرم فذات السبسي شكرا سبق بعين الهجرة وقال من الله يفضل في العادة إذا كان قوم عبنزل يأتيه كامين yantaziru sabaha yana sauraron asuba sai gari ya wani yana cewa an yaki da dare yaki ba qur'ani ba yaki mazaje ba da je kana mutane suna bacci ba su san da zuwan ka baka auka muku wala ai tsoro ne ka jira mana fito ido yana ganin ido a zo a gwamna shi ne yaki mazaje sabani na goma a hankali suna bacci ruwan sa muku ba ma gwamnati ko ba sallah ba ko sa muku gom a masallaci wanda duk koyo ne saboda haka al'adar manzon Allah yana saurarawa ko da yamma ya zo to ba zai yaki da yamma ko da ba da ko da jarawa zai jira sai gari ya waye da hanji ido yana gani ido sannan ya yaki mutane fa in fa in wa ko sami'a azan fa in sami'a azan idan mazala ya ci kiran sallah da asuban nan kafa aron zai kaga gaba da wannan mutane wannan a tafiya da al'ada in ya zo gari ba zai amsa wa gari da yaki ba sai ya jira an kwana asuba ta yi in ya ci kiran sallah to zai kaga ya ce gari a kuma musulmi sun ci alfarmar waɗannan musulman da suke zaune a garin wa'annan da kuma a zana in ba ka kiran sallah ba Allah ya ta fito to a gara a ne zai da musu halin yaki to da ya zo kaibara irin wannan ɗabi'a ta ku ya yaɗu zango a bayan garin kaibara kallon ma a tuma yayin da zai iya waye wajen da tuma a zaɓar da su kiran sallah ba raki ba a rai sai ya hau abun yaki da zarfar da ta yaki an ce ya hau ba shi kaɗai da bidar ba a bau sai suka yi hawa suka hau dabbobin su alaihi suka afka wa waɗannan mutane na haibar to fa kharaju bi mun da kadinu da abubuwan da suka mallaka wa masayi wa ma suka fito kansu da farfata su mutane haibar Allah ma ra'au da ga sallama yayin da suka ga manzon Allah ayu suka ce Muhammadu wal Khabib muhammadu ne da rundunar alkabir suna cewa rundunar alkabir suna da rundunar shi suna ana cewa rundunar min tafiyar kishuwan kwana biyar saboda shi da zama ya fito da rundunar sa rundunar tana da kirji tana da hannu dama tana da hannu hagu tana da kafar dama tana da kafar hagu in ka lika wajen da mutum da yake fitowa a ita rundunar yakin kamar suna da ake zuwa da akwai kirji gaba kenan akwai kuma hannun dama na rundunar akwai kuma hannun hau akwai kafar dama akwai kafar hau to sai suke cewa irin wannan mulki na shirin yaki alhamin ai ma'ana aljaja su yahudawan kaibara daga yawa suka fito suka ce kai muhammadu ne baka rundunar wannan ma abubuwan nabiya yayin da annabi ya kallama ya gamsu cewa wanda ke hukumo ƙara da yake Allahu akbar Allah mu girma kar kar da kai bara kai bara ta mushi to to to an so ba kar ku to duk wanda kar da kai bara kai bara ta mushi Allah ya sanar da shi abu da zai afkuwa wannan yaki sai ce inna idza nazala bi hadi qawmin fa sa'a sabahu gari inna kun ga cewa mu idza nazala bi hadi qawmin muka yaro ko a farfajiyar garin mutane abokan gaba kafirai to fa sa'a sabahu gari na wai warka duk a tsaka wa gargadi ba su ji ba wai warka duk fa sa'a kayi mu tunda har gari ya waye ba zo sun miƙa wuya sun mutu zurta ba to ba wani wani da nuna kasu ba ba ta da kyau ba sa a kama wani dogari kamar ya tikiti ba su yi bayan al'ur'ani fa iza da zala da sa a bihim ba sa a kama wani dogari sai ta inna iza da zala da sa a ti kaucin ba sa a kama wani dogari wa an salamar ibn al-akwa har wata hadisi da musalman ibn al-kawa inda ibn al-akwa yana ba da labarin wannan yaki na kai ba cikin hadisi ingantacce mai babu musulun ya fitar da shi. Kala, kalmar musulun a kowai ya ce, Karatu na ila kaibara ba a rasu da sallar sallama, mun kuma zuwa yakin kaibara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa ja'ala ammi amir sai baffa na amir dan uwan babana ya kasance yan tafsiru bin qaumi yana yin rajasi wato aure waka ne daga cikin buhunin shida akwai baharul wajir akwai baharul mutawassi akwai baharul mutaqari bahari bahari na waka akwai baharul rajul to shine yanka jiru abin yana waka da kaunin baitin baharul rajul yana zango bin kaunin da wadannan mutane na kai ba shi abu kenan bakkan shi karamar sunan akwa ina cewa tallahi da tallahi laulan lahu ma haka daina wala tafaddaqna wala sallaina wala hum alfa bika mattaqina fatabbat fatabbat al-aqdam illa qaina fatabbat al-aqdam illa qaina yace tallahi gurin lalata da Allah laulan lahu ba dan Allah ba ma haka daina da mushi ba ma'ana ba dan Allah ya shirye da mu domin imani da manzan Allah ba ba haka zuwa da ba mu shirya wa za ta tattara da ba mun sadaka ba da ba ba da zakka da sadaka ta da ɗauki ba kai wa za ta zuwa da ba mun sallah ba ma'ana ba da Allah shi da yi mun samu manzan Allah ba da ba mu san sallah ba mu san da ya sadaka ba ba mu san kuma mai shirya ba wa na hannu an faru duka martaba na yana wancan wancan falala ta mana ta shirya muka samu yin sadaka da sallah mu fa an yanzu makka ne na ba mu taɓa wadatuwa an kwanci da gabanin sallarka ya ya Allah to tabbitin al'adama Allah ka tabbatar da duka cikin mu illa kaina in mun ga mu da sallah illa kaina in mun ga mu da sallah da kiya ko ya ya ga mu da abokin gaba ko Allah tabbatar da duka cikin mu kar mu ya baya illa ina in mun gabu da allukan gaba wa an bi lan sakina tan alaina kuma Allah ka saukar da nutsuwa a gare mu sai ku Allah ya amsa addu'a azala sakina ka zikru bil mu'minin fa qala rasulullah man sallama da yaji wannan baitoci sai sai man haba wa yake wannan ba a yace ana aminu dinin amin قال كما كفر الله كفر لك ربك وأبنجدك ألا يلمك دارا قال شي ضرور أقوى يكفون وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان ما الله يكفر ليه ما غفر ولا ألا ضرور مكر يكتب لما الله يكفر يكفر ألا يلمك دارا إن لم تشير في أشياء لم تنظر المكر إن أبو يكفر Allah manzo Allah ya keɓe mutum shi da shi bai ta Allah ka yi wa mutumai na ba ka mutum ta gafara ba ya ce Allah ka yi wa wata gafara ko ya kalle shi ya ce gafara laka rabbuka ubangijin ka yi maka gafara to manzo Allah ba zai mutum wannan shi da shi ba ya kusko in in lafta shi da ta shayar da da zuwa da wajen yanki duk a nan shi dan tsawon na ka kawo ruwa kawai ya kada wani kwamfan na ka bari koma gida kuma manzo Allah ya ce maka ka fara lakka ruwa kala kana mutum haka wa yake فماذا أمر بن الخطاب كما قال الله يكير عمر بن الخطاب وهو على جمد له فماذا أمر بن الخطاب هو بن الخطاب inda kowa yana inda yake a zanzaninsa a sahun sa ne yake sai zo mu biya daga murya a yana zo da yana ba a sahun wanda da yake wani wuri umar ya kira mamara sallama ya kira wa ala ta mutu da wani kala umar yake ya nabi Allah ya ma'aikin Allah laula mata ana mata aka na bi ami ina ma da ka bar mana ami ya da yau ji da rayuwa ne ya gane shi ma ba Allah ya ba mu labarin shahadatan yace ya nabi Allah da ka biyar da mu dadi bi hali da amin da kuma wannan addu'a da zai zama da shahada saboda duk abin da zaka wannan da mazu Allah ya ce Allah ya maka gafara a to shi ke nan shahada zai ba zai koma gida da ya nabi Allah ya ba za mu ta sana bi ami da ka je da mu daɗi ga rayuwar ami kala salamun dubu da aka wai to falan ma ka jimla kai ba ya ga muka gaba ko kofar garin kai ba kadiman maliku sai sarkin da ya fito murahab kuma sarkin kenan sarkin murahab sai ya fito ya haɗu da sai yana girki da takwabunsa yana shabba da takwabunsa ya kuli yana cewa ƙad alimar kaibaru alimura abu shakin billahi batlu mujarrabu idan rubu akbadan salhabu ya ce ƙad alimar kaibaru hakika garin kaibara ta san anni mura'abu yin da mura'abu ta san ni ne sarkin da mura'abu shakin billahi ta san ni ne mai gane takwabi waɗannan ne talauci ne su jarraba abu jarraba sun jarraba ni ba ɗaya ba sun san lallai ne talauci ne musamman idan huruf yau da ya ƙosa aka ga na tabbatar to kai bala kan abu tana ci da wuta wato ta tabbatar da kamar harshen wuta to ta san waye ne da yanci yana kwanta kira ne ƙala salamu ibn akwa yace wa farko da ruhan ni amin kawai sai mafara amin ya yi mubaraka da shi ba san san da ya waro da cikin da sansanin da ya zo ya kalli wannan kafirin ko shi da zai kai ba fa kana yace masa kad alban khayru abi amin shaki salami wa ibn mugani in kai ba ka san kai murahab ne to kad alban khayru abi amin ai garin kaibara ta san ni ne amin shakin salami ya kai shakin ilahi ne domin shakin salami yanni mai yada sallama ne baɗin sadauki ne mugamirun mai rikidewa yana canza kamar ƙala salmabu ya ce faktala ba da bata yi hima sai suka saba wa juna da tsarin da kuka su a kowa ya kai wa ɗan wata tsara sun yi mubaraka ku juna ku sun ja daga wannan ya kai wa wannan tsara wancan shi ma kai wa ɗan wannan tsara ba wa ƙara sai su murahab sai takwabin shi sarkin gaba da murahab murahab sai ya fada fi tursi amin a cikin garkuwar amin ma'ana ya makale a ya kamar tsara ya kare da garkuwa sai takwabin nasa ya fara garkuwar ba ta latsa ba sai ya makale a jikin garkuwar amin وذهب عامل يدخل في كما عامل فيبقى يتبين وقد cire تفضل wannan kafin a cikin garkuwar shi faraja'a saifu da shi tafafin amin ya dawo alaƙaƙi ga kansa yana ƙoƙarin cire wata tafafin kafin inda ya samu gaba da zai ya kashe shi babu tafafin a zuwa sai saka duka shi amin din sai ya ba ko masa ba kada afilai afilai sai ya yanke masa jijiyar gudunar hannu ta kuma ya ba ko ya yanke shi a cikin kawo jijiya jinin kan ba a wannan tsarin ga rana ga an fito an motsa jikin jini ya yi yawa a jiki ba kamun siya mutu da sai Allah wa Allah ya zama wannan shi da taɓa gudunar suwarsa da sai Allah wa Allah قال فلقد صدقت أقوى حسن والناس يتي المنكرين إذا ما كنت ولد تنقلن جلبي إلا شيء ولا واسكين تنقلن بأبي وإذا نفر من أصحاب النبي إذا كنت جماعة تنشوك أقوم أن يبقى سلما يكون ذا سوى فخلع أمر عامل أي أي عامل دليل أو كنت بي يقش أكل مبدو وليا كذا كذا فهو لفقه ya dawo masa ya zama da ni to abu ne a nesa inda an yi mubaraka su suna an suke shi yana can filin daga kuma sun ga cewa su kwarin kafirin nan yana wajen ka kaga yana da damar da zai je ya kashe wancan kafin sai kuma suka ga ya faɗi da rauni kuma ya yi shahada ce wata kafin sai ya gudu ya koma cikin zanzanin mutanen sai kuke ba ku amin zai aikin ka ya baci saboda ya kashe kan ji shi karatu sun ka a kai ku rasulullah sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana a biki ina kuka kun da ma ga wata cikin yaro da babbansa ga kuma ana cewa babbansa ya yi asarar ayyukan da ya abu sun nan sai na zo wajen manzon Allah ina kuka kun da ya rasulullah ya ma aikin Allah فقال عمر أبي عامر أيكم بقى لأنه يا يا فج قال رسول الله وقال الأمر يبكي بقى من قال ذلك واحد واحد أقول ويبكي بقى أيكم ومن يا فج قلت لك راس هما أصحابك قلت لك أنا يبكي أقول لك لا بقى لا شو واحد يا فج يا كشكل قال ما لا تكذب من قال ذلك duk wanda ya faɗi wannan ya yi ƙarya ban da mu ajiyu fara biyu ba ma aikin ka da yi ba yana da ladar aikin ka mara biyu an linki biyu an linka masa ayyukan da zai a kudin ki mara biyu kuma a kan ni da aliyu sannan mazala sai ya aike mu zuwa cikin madina mu je wajen da ila aliyu wa huwa arba yana ciwon ido yana jinjimi shi da kai ma da farko bai fito kai ba ba saboda ba yi da lafiya yana ciwon su ba ba ya fito yanzu abin da za a yi ka tafi madina ka je ka sauro mun da aje ka ce ya gudu lafiya fa qala sunna da Allah yake da ukiyan da ga ya tarabila yuhibbullah wa rasuluhu wallahi wa ba da tuka yake dan ga wani mutum wanda yake yana san Allah da manzon au kuma cewa da ukiyan da ga ya tarabila yuhibbullah wa rasuluhu Allah da manzo suna san shi to kowanne man tsara ko da kuma daraja ko dai yuhibbullah wa rasuluhu ko kuma yuhibbullah wa rasuluhu amma kara a sai Allah yana san manzo yana san domin in suka kuka to kuma kai ka tsaro ka haka ta yake ga ala salamatu yace fa ataiku aliyan sai da biyo lokacin da ai to ji ito da yin sai ko shi أقوله إلى جاء ولم تتكبر مقام إذا بيان يقول الشيء كبار إبايا لما تقول أنا جاوز مقام مقام وهو حرم لنا الشيء حتى أتيت به رسول الله حتى لو الشيء لما قال صلى الله عليه وسلم فصح في عينه وقال سيدي توجه أسلم عينيه إلى نور فقال أي وجه حجيت kamar mai kada ciwon ido wasu ba da kada da ya fara da fakashar da an kai ila aka ba ku tsaro kan yau ma haji ya tofa ba ku da kuma ya tofi fi ainai fi ila ruwa ku da ruwa da da'ali fa kawai a sai kake yawanci daga wannan ciwon ido wa aqawu ba'a da Allah ya ba wa na abu tuta fa karga muraha muraha sai rake fitowa daga kantanin ba فقالت قد ألم خيبر أمين رحمه شاكر الله بعد مجرد إذا الخروج أقبل الكلام لكي أكيد أكبر خاصم مين مرحب شاكر الله بزاري مكان تقوي بطل الزبل كين مجرد أو مجرد إذا الخروج وقت تياب وقع أقبل الكلام تنهب كذا شيء دولا ayyukan layin za ta laha Allah ku hanyar wuta da lagu kada a faga kamar harshen wuta da kada aliyu ga zai lawa amu aliyu da aka ba shi tuta shi kuma yake annan da bi tabbatini ƙurbi haidara kalai fi gabatin karihin mandara وفيهم يسبع كيل الثندر yace annan da nika mutumin ɗin haida ni ne wanda jatun mata ta alƙalin ta samu ruwa haida dan ba shi ke kalai ki ga ba da kamar zakin nan na cikin sun kulmi ko ne ne ko ulu ko cikin duhu a kawo zaki wanda yake da duhu duhu bishiyoyi sai kwanu da kuka ta jami gaba kamar zaki nan na cikin duhuwa karihin mangwari wanda ba yi da kyan gani duk mutum da wanda ya shiga irin wannan hukumu duk ba zai yi ruwa kaucewa ba zai yi ruwa kuma kai karo da zaki za ka ji daɗin ganin zaki to kamar zakin nan da yake cikin turkuki karihin manzaro abincin gani yake wafihin ina cika muku kai da sandara aunin saunu bin sa'i da sa'i ɗaya da suka auna mu abokan gaba suka auna mu sa'i to ni ba zan auna musu saunu ma'ana ka ga duk wannan kankara da ji zan masa kan da a sa'i dai an arba su a gani alƙalla ba ko a wani ne girma ya kai girman kauni duk wanda ya auna min sa'i to wasihim kai da sanda duk da zan auna musu auni cikakke da kauni ƙara salabu ya ce fadaraba murahabu ko fadaraba murahaba da yi na ali ya sa'adu wa ɗan kafin murahaba ba a tare wani kashe shi a duniya fara dai kawai ya masa ya fi ko ya gama da shi kuma kana da mutum da wannan mutum da ya ya kasance a layafi a hannun ali a karfa mutum da hada lafa wannan ruwa ya ta samu akwa inda farko da zuwa ne a jiban musulun shi ya kuma da shi a littafin wannan musulun ya hada lafa da wannan lafazi da muka karanta wa fi ruwa da cikin wata ruwaya wanda ba ta musulun ba ukura daban annahu kana da ba'da murahab al-aqub ya ce bayan da na ali ya gama da murahab sarkin kaibara sai dan uwan sa kanin sarkin da suna ya ce shi ma sai ya fito yana jin wanda dauki kankan dan uwan sa aka kai wa huwa yaktajidu shi ma da rubin yana waka a cikin bahar wajen fa kare da bai gurbin Allah sai ya kai ma gurbin Allah ba ko kuma Allah dan gidan tafiya bin wa ruzu kan shi ma sai ya fito masa shi ma ya wuce kare fa qala kullu ruzu tafiya bin wa ruzu kan sai ya kuma ruzu ruzu da awam sai tafiya kai abu ruzu ya kuwar baban manzo Allah babban manzo Allah ya abu ruzu kan sai ya qalu kullu zuriya rasulullah sai ya biya ma ki Allah ya aka ce bin kana ubangiji da awam kuma Allah ke a shafin mubashara bin jannah قال مراد بنت ابنك يقتله ان شاء الله yace ba haka za a yi ɗanki da zai kane shi insha Allah to marka kaya sannan ko suka ga gudu juna ba a kada mun yi gudu gudu sai ya kace ya ce kada mu rafa sun sha kuma zai ga gudu gudu lai da tun daga nan mazala da kuma wata kawai shi ne yana buɗe ka fanko na kai ba a je wannan anguwar a falle ƙaunarka a shiga a kamo matansu da ‘ya'yansu a kashe na kashewa sai ko bikiyoyi a kama da ne. Mai yankunan mukatula yana kashe tuwon mayaki, tuwon da aka zaɓe shi da makami ya ja ya gaba ba wanda zai gaba da shi da mafan. Mai musabbin zofiya yana riba ce matansu da ‘ya'yansu. Wai hudu a zuwa kuma yana haukace bikiyoyin da ba. Ana kashe mukatula mayaka ana kawo mata da yara kuma ana tattaro dukkan dukiyoyin da ana kawo ba zuri a sabbin da aka tara sunan yaki a ja a kiji a sai ya kun kalabi sai ya zo wajen da wala fa kai ya rasu wallahi a adinin gari ya karkara ku yan gani da sami daga ƙungiyar yaki shi da mota ke nan to an samu galaba da ya jira mana a rakan da bima shi ma ya samu a ta alaka da bakon to ne da ya rasu da layi da ba mu gaiwa guda ɗaya a cikin wannan kasuwan yaki ƙara da wala ne lokacin da aka kuma jari ya ka tafi ka je ka ɗauki gaiwa guda ɗaya ba kawai tafiya yana zuwa kawai sai ya kama tafi da gudu ne yan sarkin kai ba wanda a wasu da zuwa da kuke wasu da tafi wani a nan kuma kuma kuma ya rasu Allah a atsaita dihiya tafiya da bin tawaye ka ba wa dihiya ko kalbi tafiya bin tawaye kai yau ku kuma da nake wani kuma da ruku da wannan fir yahuda da kawar a madina da ruku da gudu da fir yan sarkin su ce domin sarkin kaiwa da kuma su da su yau gawar duniya a wani saboda duk inda suke da suna wada'i ga sarkin kaiwa shi ne ba dubban musu a zamanin to ka ɗauki yan sarki da ya huda kuraita da dukkanin nazir ka ba wa gidiya alkalabi suke wala ta kudu wata dacewa da kowa illa ya karfe ga duka ya rasu nan yan sarki ce ba ta dace da wani ba wani talaka sai kai tunda kai ne shugaban mu kada ba za la ku ku ku kira ki diya aka kira shi fajaja sai zo da ta tafiya da ya kama wannan ma da ila hannu da Allah Allah ma ya kalle ta kada ku kun ja da ya tafi da sai kai ba sai ka kama wata baiwa da cikin mutum ya ci amma ban da wannan ba a daga hannu biyu take a zama sallama ya yi ta tafiya tun da wuyan wata zauwata ko ya aure ta a wata ya kaje yancin na shi ne sadakin ta kuma ta yadda na Allah ya yan nata aka daura muku aure a zuwa wannan ba ka shi baya bukatar alwaji ko sadaki ko wata siga wanda ya yi sha'awar da kawai Allah ya haura maka saboda haka kawai ya aure ta yanzu rukun ya aure tafiya shi ke da ba alwari ba sadaki ba siga ba wata hukuma ta ɗaurin gona to kana gidan wani ba Allah ke zauwar naka Allah ma a zaɓar yin min hawa ɓarar da wasu naka sun ka hujja kake ba shi zai da yana zuwa yana cewa ya zo Allah don ka ke da ita kai hakuri amma duk a rika ba zai ka wuce illa duk wanda ta ta ta ɓata mai rai yanzu ta yi kuma ba shi ba zan saki wannan mata ka aura mu da abin alinka da wadaka ka rike matar ka wuka illa ka duk wala shi kuma a kan ashe Allah ya aura maka wuri ne kana gidan wani Allah ya aura maka ita balla ta na wannan da ma ta ruwa gudu da yaki da ma lani ka habaitan nafsi yayi babu aure tsakanin sunnonin yaki ba ka da gudu ne aka kawo su a yaki to auren su babu don sun zama bayan sun samu mafi yanga kuma ka zo da mafi yanzu ba ba lallai ne su zo a gaban mutum guda ba wanda ya mallake ta a ganima kawai jinin ka guda ɗaya zai gani ya sa ka shi guda ka zama ku yangarsa da ya taɗa ka da ita ba ba ko ni da wasa da zubi ne ko suna da 'ya'ya aka kamo su a yaki ko wani auren ba wucin da su da 'ya'yan duk bayan da kuma sun raba su a yi a ganima saboda haka take manzo Allah ya aure ta wannan ma da kada ya yayi da manzo Allah ya shiga da ita cikin himarsa ra'asi ainiha asaru asaru kabar ya ga wani alama kora kora a cikin idanu a cikin idanu wata guda daya akwai wani kamar tamu ya yi kora kora a cikin idanu ba da Allah an zama da ya kai da biyu da gaba da dalilin wannan kori ya gani a idanu فقال سيدي إني رأيت مهن وترانني لا يوم مفكيني وأنا أروس بكنانة ابن ربي لوكتي إن أولي الكنانة ابن ربي مجينا يا أولي الكنانة ابن ربي سنو مجتنين فيقول لك أولى عمر إذا مفكي أن قمر مقابيه تري إذا قولوا وتوتع ليس كما يا فاضل أكل شيئا wakafan tsoro ya yi alamar ji ni ba ta da bautai na ba da labarin wanda mamaki na haka mijina jiya sai a goma baki ina bacci sai na ga wata ya faɗin kan cinya فقال يسي ما هذا فكل من يساكي قد يأمون الله إلا أنك تمنيت ملك الإجابة ملك الإجابة محمد فقوم يسي مجد أن تفضل إلا كذا ظلم sarkin hijab shi ne mahaifin don ba wanda ake fasara shi da wata a mafarki in ba manzo Allah shi mafarkin fasara mafarki ne ta kwanke a duniya gaba daya ba wanda za a gan shi a mafarki a matsayin wata in ba manzo Allah sai kishi ya kama shi na aure ki kina amarya ki mun mafarkin wanda wata ya mako ثم لقمه سيمر يبقى لك مثلا ولكن المال انت رمز هل ولا يجيب مثلا كورة كورة سيغير رمز من كان وأصابه يجاب يكفر كورة لك فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبرة لأن من الله يصاب من الله أكل يهودا خيبرة أراد إكراد اليهود منها سينهم كورية كورة وكتب رسول الله خيبرة aka da dama da da aka zo ya kan da amana ne magana ya zo ya kan sai mu da kore ku gaba ɗaya da cikin kai ba fa salatin fa sa'alatin yahud rasulullah sai yahuda da bar suka roki manzala sallama an yi kirra mun ya ya tabbatar da su ya bar zauna a zuwa na kai ba ala amma abu ta sharaɗin an ya fasuhum al'amal za su kirkar masa aikin gonakinsu na garin kaiba walau mutu saman ya a ba su rabin yayi za su ɗauke tsanka ko rabin alkamar da suka noma ma'ana da kafin a yaƙe ku kowa abin da ya noma mallakar da ne ba haka ƙaya nake ba mutum ya shuka ya yi noma ya girbe ya zama amfani ai gaba ɗaya na kare to yanzu sharaɗi tun da an ci da yaƙi kaibara tana ƙarƙashin doka da umarni na musulunci to yanzu an bar su zauna a garin su amma da sharafin duk abu da suka noma ko suka tsinta suka tsinta na ya taguwa za su raba biyu wurfi da aika wa manzo Allah a yanzu garin Madina su suka bako wannan da bakin suka yi wannan sharafin fa qala lahu rasulullahi sai manzo sallama yace musu kin wa kun biha za mu tabbatar da ku a garin ku na kaibara ala zalika akan wannan sharafi da kuka dauka amma ba ma shi ina iya abin da kuka faɗa ma ba har abada ba ba dindindin ba mun tabbatar da ku ku zauna da sharafi duk abin da kuka noma za ku ɗauki rabi ku ƙaiko mana rabi amma ma shi ina iya abin da muka ga dama fakiru biya ko فأرجو بها سيكون دولة عكيبرة حتى أجلاه الأمر har gwamnan umar ɗan kaɗa da yana kalifa ya yi kore daga kaibar da ai dama maza Allah ya ce ma shi na muna na aka yi aiki yawa dama ya ce ku zauna iya lokacin da muka ga dama kuma ni yanzu kalifar sa ne saboda haka mun gaji da kullakullan ku da munafunce munafuncen ku shi umar ta ba ce in dai akwai da yau جزيرة العرب وضاء الوضع لا تبقى حرب abin da ya faɗa ke yake shi kwata ya koyi huda gaba ɗaya daga jirgin arab ta wannan lokacin karka manta a lokacin sham ba da cikin jirgin arab abin da misra ba da cikin jirgin arab saboda haka sai ya kore su ya fitar da su daga kaibara ina ba ta an gane في إمارته ألوكة خليفة الفا يقولون كيفر إلى تيماء تقوم بغن تيماء وأريها وتقوم بغن أريها قال محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق مثل التاريخ من نفسه لما سمع أهل فدر بما فعل صلى الله عليه وسلم ويعيد متى من فدر كنا قليل شيما نسكي دونه وأبوه فكذل أوارد أبوه تنظر الله يجد يهودا كيبرا sai tsoro ya kama maka su ba abu a yake ba a ku ila su sallama sai ka aiko da kaya zuwa wajen manzon Allah sallama ya faru da ruwa da kuma da an ya fara jima'aru ya kiyaye an ya kada jima'aru ya kare jinin kada ya ke su wa an yusirahum ya tafiyar da su irin yadda ya yi wa mutanen kai ba wa bakiru lahu amwala asafika yawan dukiyar mutum su kuma kada daga musu gona duk da ai su sun nemi kudu duka a zo a yake su saboda haka su da suna roƙon ya lauka a garin su ba zai yake su ba a su ba ba za su yake shi ba amma su ba za su yi ba da komai da dukiyar su kamar da suna nuka ba suke ba da rabi ba ba ba a rufihim ko fa'ala ne ko yawa sun zuba a rufi ya fi kyau fa'ala bihi ma'ala sai ya kasuwa ya yi ta zaɓi wannan ثم فعلوا رسول الله أن سكر ويكون ما سلم أن يعاملهم على النفس كغبار السفدي أبن بذي هو يهي معاملة نسو أكل لهم أبن سكر روما أتفسه كأهل كبير أتفسه ينزل وإلا الخبار ففعل شما هي أيضا وقال الخبار للمسلمين sai kaibar ta kasance ganima ta ga dukkan musulmi an laba ganima da aka samu a kaibar وكان فقط الله قد انفرد هذا وقال مثلا كيف انتشيا بلغة رسول الله لأنهم يقولون سوزا عبين لم يجدوا عليها وتجاوى كالبرى كالغشي يكون كل كيل لدوك من كاو كهياكي ولا يخاف ولا يقوم بكاو كهياكي إلا الله يقول لما ما أطاع الله ولا رسوله لا يبرى فلله يبرى رسول ويبرى قربا أقول لك هذا ده فايت جريمة ده فايت ده algalimatu wanda aka gorda yaki sannan aka samu galaba aka samu ganima shine ganima alfaiku kuma abin da kafirai suka zo suka nemi sulu su ba da ga sulu da ta ba amma sai da ai sulu ba su ba su wani abu a dukiyar ko kuma a'a suka bi tsoro suka gudu ba a same su a garin ba aka sanar da dukiyoyin su aka tiba to wannan ba za a raba ta a matsayin ganima ba Allah ya tafi lillahi wa zikrukum ba wani ya kama na Allah ne da kanzanta da zuwa karabatin nabi da kuma marayu da miskinai shi ba a lamarin wannan kan takan ne da su ne saboda bayani ya kai na wala balla ma amma rasulullahi ya kuma Allah ya sa mun tsuwa a wannan yaki na kai ba bayan an gama yaki an yi komai an raba ganima manzo Allah din bai bar kai bar kai ya zauna tsawon kwanaki saboda ya san zuwa zai wuce ta a garin kai bara zuwa ya za su zama duk abin da aka kallo na yarjejeniyar nan ya za a yi a zo da shi madina ya yi kwanaki da yawa to da ya samu nutsuwa ya ce ya kare lokacin murarin da sun zo kuma an yi wani yarjejeniya da su to a hadatu da wani zainabu bin sulhani imra'atu salamu gudu مشهد اليهودية وده ما تابع يهودية زي ما بنت الحال ما ترى سلام ابن مشكر وتتكب يهودية لا أيقوم من ألا شاتا أقوية مسؤولية من الشيشية يعني مشروعية أقوية سيدة أكا بيني كما عيية كلامه معك أكا قطعة إذا نفقها بك ولا ظلينا أكا قصي تكباتها إذا أيقوم من ألا تقاتل kai wannan wata agar ta tambayi mutane an yi hudu nuna shafi a haƙun da rasulullah wacce gaba ce a jikin akuya ko tinkiya mafi soyuwa ga manzala sallallahu alaihi in an ga masa nama a jikin dabba wanda nama ya fito a jikin dabba kila ta ya fashe mata kila na aka ce aljirau ya ya kusan harba kafar gaba jira'i fa aka da biya kuma ne da yawan da zai a cikin wannan kalma da ta zo kasawa ta fara da zai guba sai ta fi zuba guba da yawa a jikin wannan kalma da kafafuwan gaba kuma da ta an tabbata shi ne naman da ya fito wanda mata ina shafi sai ta zuba kanmu ne a sauran jikin dabba gaba ɗaya amma ta fi yawan da dafi a kafafuwan gaba saboda an ce shi ne naman da ya fi sha'awa ثم جاءت جارة تجربة وهم أطيع فشيء فلما وضع وضعتها بين يدي رسول الله لأن تأجي وأن أطيع فشيء فما رأى صلى الله عليه وسلم كان أجي وقيادة أقول لي تناول الزراع كون سيأخو وأنه كرفة فأكلها يذكيتا falaka mina ƙasar sai ya tauna wani yankin kofa guda ɗaya mina na wannan cinyar kafar gaba ta abuwa falamiyar tuga bai haɗiye ta ba yana taunawa kawai za ka ga ya tofa wa ma'ahu tare da shi wanda suka ci naman akwai fushi da ibn bara ibn ma'ruf akwai rikaule yake shi ko aure fara ba da yi ba bishiru ibn bara ibn ma'ruf فأخذ منها شيء ما سيئ قال أو النمنا وحفيا فأخذ رسول الله بين من رأى الله يقال فأما بشر أما شيء بشر فأصابها يا حكي لا من زي كونه يعني كم تلع شيء أصابها كم تلع يا حكي دقوبة عزيز وأما رسول الله أما شيء من رأى الله فلا فرها يا توبة والنمنا من زي كونه ثم قال فمن زي كونه إن هذا أظن ولن أشد كلمة كلمة الذي لا يجب لم يقدرني لا بعض الأبار أنه يكون أنه أقول أبوبا بامريبا a yanki bayan an yanka ma an cire kai da kaba da kaki an gafa a gashe ya ce kashin nan na wannan akuyar da na tauna ya ban labarin an sa maka guba tuma da aka Allah ya aka kamo da aka zo da ita ya ce kin sawa wannan naman guba fa a kada fasar gudu da iya haka ne da gaske ne lalle na sa maka guba ba kada ce ma hafa laki ala haza to me ya ɗauke ki abu da aikata wannan aiki me ya sa ki wannan aika aika fa kada sai na ce balaktu min qaumi ma la nakafi alayka eh bakin jiki ya kai mu matuƙa game da mutane da kazo kayaka ka kakkace mana ɗan uwa ka kame mana ‘yan uwa a matsayin bayi malam na fito a zaka abin da bai kuya gare ka ba ka sani dole da jahaushin ka ba kun shi ne sai na faɗa a raina kace in kana malika in wannan mutumin sarki ne ya wani in ya kan da rawa kuma a zalimai da suke mulkushe mana fadar bi to istara mun ne to wannan mun huta da sharri in kana malika in sarki ne in ya ce mutu in tsara ma mutu mun faru mutu daga sharrin ba in kare nabiya in kuma annabi ne da gaske fa fa ji kubar da kuma za a ba shi labarin lamun na akai da inda shi annabi Allah yana tsagar da shi fa ta jawo ba ana sosai ba Allah ya yace ba da duk da haka ne ya tabbata ke mun ne annabi ne ba ne ita to ku kyale bai kauna da shi ko hukunta ta ba wa mata bishir amma shi bishir din nan kawai na da ya ci ya riga ya ci ya haɗe shi shi shi sai ya rasu alamar rabihi a mutacin ya tafi zame shi a dalilin cin wannan kan alrit wa fiye fiye wanda shi ne aka karɓi zubanin a cikin wannan jini fa qala sai manzon Allah ya ce ya umma bishir dan ya lalace ta ya ke ya kuma bishir amma shi bishir da ya mutu a kuma ba ya yi ta jinya ne a hankali ana ba su maganin ruwa da akwai zama na magani a yi a cikin akwai a duka wannan a bashi a bashi wannan a bashi wannan haka dai har aka dawo da ruwa dina bayan mutum da bayan kwanaki yana cikin wannan jinya a ƙarshe dai wannan jinya ce ta zama masa ajali ranar da ya rasu a garin madina sai manzo Allah ya sa aka kira gyatumar bishir yace ya umma bishir ya ke gyatumar bishir ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعاون wannan naman da naka a kaibar wa duka ban haɗiye ba ma za ka ba ka kushe ba allati a kanku wanda na ci ma a miki tare da ɗanki ba ka kushe ba to awon yin yana dawo ne ciwon ne mana tashi yin lokaci bayan lokaci ka san guba ce ya sa a bakinka duka ya so da naman ai yawon da ya zaure da wannan guba kuma dole ya haɗu wani abu na yawon bakin da ko da ya tofar da wannan nama ya ce to ni ma faka shi yanzu tun da muka dawo gida wannan gubar da muka fi tare da ɗanki duka ba haɗe ba ba ta kushe ba to awon kana dawo kana tashi lokacin lokaci ina jin alamar fa haza awon tsari abu hannu to wannan ba lokacin da bishir ya rasu ba ne lokacin da maza Allah yana jinyar ajiyar shi ne yasa aka kira masa ya kuma gishi ya ce masa to ki ce da da mutum da muka dawo gida naman nan da na ci tare da ɗanki ni ma fa yana dawo min lokaci bayan lokaci ya ce fa har za a wani yanzu a wannan lokacin a da abar ya yanke goma ko garura wannan gudan da na ci warai kuwa ya ce yanzu haka ya yanke min jibiyar wuraren da take cikin makogwaro shi ne haƙuri ba kawo mutum nuna sai mai ilibai tun da suka ji wannan sai to ya rauta suna ganin allah rasulun lahi shi ma ma wa sallama ba ta shahida ya yi shahada ne tun da wannan abin kafin haka ya sa ba kuma shi ne dai a ƙarshe ya dawo ya ga maganin ba to shi ma ya yi wa hasu irin na shahida haka musulmi suke tawili na wafatun manzana duk da ya mutu a gida kuma ya yi shekaru dama shekara ta bakwai aka zai shaiba an dawo shekara ta takwas shekara ta goma yi wa fati ta ga shekara biyu bayan shaiba to amma ya ce wannan ciwon bai gushe ba yana tashi yana dawo mun lokaci bayan lokaci kuma har ya kira ya kamar mun yace yanzu haka shi ya yanke mu jijiyar yake jikin makogwaro to sai suke ganin cewa shi ma dai shahada yayi saboda wancan samu da ya ci na wannan akuya ma amma a kalmar Allah ya yi shahada tare da abin da Allah ya karrama shi da shi min ruwa na annabta alhamdulillah akwai lokaci alhamdulillah alhamdulillah abin da suka karanta ne dai Allah ya ba mu ladan Allah ya ji ba mu Allah ya ba mu marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya da suka zo mana Allah zai fi da su lafiya Allah ka karbi arzikin mu sallolin mu addu'o'in mu da kuke gabatar a cikin wannan wata Allah ka azumi na kula da kan daren da yake kadin wannan dare da muke cikin sa daren saba'a wa shirin Allah tauka da zakam shi ne daren da yake zama daren da yake kadin daren ashirin da bakwai ga watan Ramadan saboda haka ɗan ruwa a zaki dantse a wannan dare a nisanshin magalbaci kuma ya kama an kwanta sun a yi kokari a tashi da wuri a yi ibada a mutu Allah bukatu na duniya da na lafiya kuma a tafiya ƙasar mu da garuruwan mu cikin waɗannan addu'o'i Allah ya kawo da zaman lafiya inda ku suna take damu a ƙasar mu Allah ka mana maganin ta Allah ka warka ƙasar mu lafiya wannan tsada ta rayuwa da ake fama Allah ka kawo mana sauƙin nan ta zama an kaddara Allah ka arzuta ku da abin da samu biyan bukata. Allah ka arzuta mu da yin hajji a wannan shekara. Allah ka auka dukkan addu'o'i mu. Allah ka kai iyayenmu da kakanni mu da sukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da suka riga yin. Waɗanda suke rayu za mu samu Allah ka sa mu suka da imani. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Fatiha da salatar Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره الأبي اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجرنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تترك الميعاد وأرجوك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين